والتحريج والانتظام بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ɗaukin sarki ne wani kuma ya kawo na rana ta haraba kamar takwas ga watan safar hijira na da shekara biyu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a kanan da nasara kuma kamar sha biyar ga watan tara dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka saba a ranar ilimin na laraba muna karatu a wani littafi mai albarka na kusurkun maudu da asalar maudu na babban malami kuma sayyidin da dubiya rahmatullah ta'ala wannan kuma shine darasi na hamsin da bakwai a cikin girgar kusa littafi sannan muna cikin babban babi na tara mun karkare sassani na goma sha ɗaya a ƙarƙashin wannan bayi da aka za mu tashi a sassani na goma sha biyu a cikin shi wannan babban babi na tara babin nan na tara yana tattauna matsaloli ne na kaciya to shi wannan fasali kuma na goma sha ɗaya ya zo daidai gabar filmukirati wujudi ba fasali na goma sha ɗaya dai tattauna akan ababen da ke karyar da wajabcin yin kaciya saboda tsari na addinin musulunci da shari'ar mu ba duniya ba a mai kama da irin wannan tsari ba duk da cewa an saka ma tsarin matan adam su ma sun san ta ta ce akwai exception kaza madadin ya shiga da'ira ta kaza gaba ɗaya kuwa an kome shi ya shiga amma duka da ba su ne aka samu addini ne ke da ka'ida ta gaba ɗaya mu dukkan mu nan sai ce an wajabta mana kaza amma sai da mana mutum ɗaya ko biyu a cikin mu ba za su iya ba shari'ar sai muke to kuma ban da mu ko su waɗancan masu lalura ban da su a ba da zunubi ne yiwuwa ma sai a raka su da wani babba ban sakamako musamman idan aikin sun shayi yanzu yanayi da yasa ba za su iya ba duk muhimmancin aikin ibada to za ka zai idan aka sami gazawa ko kasawar musulmi sai shari'a sai ta karyar mashi da abu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya tilin samu wani rai sai a dinga wannan ran da iya to wannan kasari na goma sha biyu ma da ya kwasha shi don tattauna ya ba su da wuri ababen da ke karyar da wajabcin kaciya kaga nan ba kuma ya ɗauki fahimtar waɗanda suka ce yin kaciya wajibi ne to idan kaciya ta zama wajibi to yanzu ke ga duk musulmin da muka game da kaciya kawai an dawo dai shi ne ke ce a'a kada yi wannan gaggawa akwai waɗanda duk da girma da muhimmancin kaciya da kuma rashin kyautuwar wanda ya ƙi ba tare da lalura ba to akwai mutanen da an masu musulmi to da ba za su zama abin zargi a cikin mu ba sannan ba za su zama abin zargi a wajen Allah ba sannan haɗuwarsu da Allah ta wannan bajin ba zai zama musu abin damuwa ba malaike alfasul sani ya ashir fasali na goma sha biyu bil mutafati li wujudi game da ababen da ke kayar ko sarjiyar da wajabcin kaciya wani ya umuru al'amuran da ke sarjiyar da wajabcin kaciya al'amura ne da dama a ado a ɗayan ayyulalar rajulu wala kulfata la a haifi mutum bai da wannan fatar dokar da ake yankewa kaga nan wuli da hafsuna kawai ya fado ran da aka haifi mintin da aka haifi aka duba a kusa da kaciya har ta warke duk abin da za a kama a yanka da sunan kaciya ba ta yanzu wannan yaron jinjirin yanzu dole a yi kaciya da to dama ne ke ce manufar yin kaciyar manufar kaciyar shi ne abin nan kashafar mutum ko kan zakarin ya fito waje to shi ta daga ta ci za mu zo nan gaba za mu ji akwai ƙa'ida ta ci idan manufar abu ta faɗi abu manufa ta tabbata kafin a kai ga wurin to hanyar da za a yi a je wurin kaba ta faɗi da aka yi idan aka yi yaro da kaciya wala kun fata da su sai da wannan fatar da akan yanke fa hada mun kaga na Allah kitani haihuwar shi ba tare da fatar da akan yanka lokacin kaciya ba ya wadatar da yin kaciya إذ لا يخلق له ما يجب ختانه إذ لم يخلق له ما يجب ختانه domin ba a halicce shi da abin da yake wajaba a yanke shi yayin kaciya ba wa hada muttafaqun alai wannan fatawar wannan fahimtar malamai sun yi ittifaqi akan ta bai ce ijma'i ba saboda ko waɗanda su suna gaba aka dai ba lakin malakai sai dai duk da na ce gamayyar malamai sun tafi sun yi ittifaki kan wannan matsala kala babu mutu akhirina wasu da suka zo daga baya baya sun ce yustahabbu imraru musa ala qawli ila khitani an so an mustahabbantar da shudewa da akka a wurin da ake kaciyar da aka zo ranar kaciyar ana kama yara ta ce sun aka zo kan sai wanda ne ya zo da aska ya dan kekkewa ya dan gongo ga ya dan canja ba shi ke nan sun ma rufe zanci ne kawai ana da fatoyi da dama su ne ba an sa wai lalle a wuce kalmar almusa tana nufin aska wannan askan wanda mun sai a ɗan zagaya da ita kamar ana neman sabis ko ko wani abin nan ne da annahu ma yaqdiru alayhi min al-ma'mur bihi wai saboda goggogawa da kaiwa da komowa da aska'a wurin da ake yin tafiyar ba tare da an yanke ba wai shine abin da shi musulmi ya mallaka abin da aka dora mana shine ayi kaciya za mu haife shi da kaciya to mu me menene za mu iya tunda ba zai yi kaciyar ba ba wai ai goga aska bai gagare mu ba to mu yi mana to ya ce akwai wasu mutaakhiruna da suke da irin wannan fatawa su zai iya samun bayani dangane da wannan matsala shi a kafi na kuma kudama da al-insafu na al-mardawi da al-muqaddimatu al-mumaddidat da ibn rushd da kuma ibn hajar a cikin fatahul bari a mujallabi shi na goma amma dai fahimta ce wacce take ba ita malamai ke kai ba fahimta ce da rabiya kamar kanan nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbata gare shi ya ce idan amartukum bi amrin in na umurce ku da wani al'amari fa'tu minhu mastata'tum ku zo da shi gwargwadon yadda za ku iya na ce a yi kaza a aikata kaza a faɗa kaza a je wuri kaza a bar kaza to tun da haka ne iya abin da za ku iya za ku yi misali abubuwa na ma'amulat kenan abubuwa na marjiyar za mu iya bari wannan hadisi ne da Imam Bukhari ya tace a cikin kitabul Ihtisab babu ibtida'i bi sunnat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Imam Muslim kuma ya tace shi a cikin kitabul Hajj babu fasil hajj bil umr marra yace wa qad kana al-wajib amrayn wajib game da kaciya kala biyu duk lokacin da aka ce wajibi ne ayi kaciya suka ce al'amura biyu ne a karkashin wannan umarnin kwaya daya na daya mubasharatul hadidati ita askar da za a yi kaciyar ta taɓa wurin kaciyar shi ne wajibin sarku yanzu ka ga mun wannan kamar yanzu yana hannunka mai sanda ne in aka samu waya da kaciya ba ta yi ba an gane waya da su tana gida za a yi ba ba ta yi ba tun da kaciya ce dole a kana taɓa wuya ba waya da kaciya zai je kawai sai a mace waya yana da gas su nawa ne su bakwai to karfe takwas da fata na daren nan zan wasu kure rike su yana faraɗi ko tsawa to ta ja jaro na tsanani ba ta yi ba ko an yi to in an yara ya ce sai a saki inda wani sake ba to kafin a yi fa kara yi kafin a yi kada yi kada ya zo yana cikin yi na tsoro ya ɗauki kafin yana kusa da kai sha ta ba a ganin ɗauki fizikal ne wannan to wajibin farko a shuɗe da wuka wuka ta taka wurin da za a yanke al'amari na biyu na wajibi wal qasr shine a yanke din fa idan ka taka al qasr idan yankewar ta faɗi saboda an haifi yaro da kaciya fala aqalla min istihbab mubasharat al hadid ga ai ba za a gaza wajen mustahabbancin shutar da wukar ba askar zai ka zo ta shi wurin wannan matsala ce da kamar yadda ke shama da dai sun sun tattauna ta akwai akwai akwai ka'ida ta ta ta addini suke cewa idan ya zamana abinda shari'a ta ce a yi za a iya kaiwa gare shi ko an samu an kai gare shi ba tare da an duba silar da ake zaba idan kaiwa gare shi ba to ita wannan wasilar ta ba yanzu menene manufar amfani da aska da yanka yaro don yin haka ne zai kai mu da cire waccan fata da ta rufe kan ashafa kawai shi kenan to idan aka samu wani dalili ya cire ashafar yanzu wannan wasila suna da sauran aiki aka ce ba ta da sauran aiki haka idan waccan gayar ta ta samu wannan wasilar shi kenan ta faɗi shi kenan sai a zo a ce mace ta fara jini za ka kalla ta faɗa a kanta sai wani zai ce eh ba ma ya kai hanyar da ake yi kafin a yi sallar ita ai ba ta faɗa a kanta ba aka ce mai ce alwala sai ce to tun ne jini ta rika alwala tun sallar da aka kira sai ce mishi ba za ka yi sallar zai ce to ai sallar ita ce gaya ita kuma alwala wasila da haka ai gayar kawai aka sarriyar mata ba wasila sai ce kayan mafari duk sanda aka sarriyar da gaya wasila ta ce ma damar ita wasilar sai ta ake biya kai wancan gaya da irin shi ne yana ita aska da ake amfani da ita ana amfani da ne a babul wasa'ili al-musila ila al-gaya yau sai aka samu yaro an kai ga mashi ga gaya ba tare da taba shi da aska ba sai ta yaro ya huta ba ruwan shi da aska hatta a ce a shirya ita a kan shi wannan kwata-kwata ba ta taso ba shi ta bangaren shi marikita wa sawabu maganar da take ita ce daidai a wurin malamai na Allah Allah hada makaru shuɗewa da wuta ko akka akan al'aurar yaron da aka haifa da kaciya ma makaruni kun bata ma yaron nan lokaci ko kuma manya kun yi makaruni la yutakarrabu ila Allah bi ba hanya bace ta neman kusantar Allah madaukakin sarki wala yuta'abbadu bi mithli kuma ba a bautar Allah da irin wannan abu wa tunazza wa tunazza anhu al-shari'a Allah yace kai ana ma tsarkake shari'a daga wannan fafana wannan abubuwan ma da hankali ma zai ji ba dan dan shari'a ma tana tsarkakuwa daga gare shi fa inna wa'abatu la fa'ida da bi ai wannan ma wasa ne ai bai da wata fa'ida wa imrarul musa ghairu maqsudin ai shuɗewa da wuka ko aska ba shi ne manufa ba lokacin yin kaciya bal huwa wasilatun bal huwa wasilatun ila fi'l al-maqsudi a'a wasila ce ta kaiwa ga manufa fa idza taqaqa al-maqsud to idan manufa ta faɗi lam yabqa lil wasilati ma'ana yanzu wasila ba ta da wata ma'ana ita hanyar da ake bi a kai ba ta da wata ma'ana. Sulaka manufarka ta yin kaza a gaba, sai wannan abin sai aka sami matsala a wasi, sai aka samu abin da kake so ka kai gare shi ya faɗi, wasilar ma ta faɗi. Bari ba ta misalin da za a gani gara, misali yanzu kana so ka karanta criminology, kuma ba ka so ka bar zariya. A zariya kawai kake so ka wannan karatun. sai ka ce eh juna ya ce maka ba ta yi nuhu ba na yi ba ta yi jirgi na yi ba ta yi aviation na yi ba ta yi nfc na yi ba kuwa duk ta gama misalin ka ba ka yi sai kuma ka ce amma wai duk da haka bari kai jam to dangi kai ka daure ka ba hankali an yanzu tun da manufarka ta yin kwastin kwastin da kake so kai wanda shine gaya tun da ba a yi a inda kake so kai maganar kai jam wai ka jaraba sa'a ma ba ka taso da irin shi ne ba na ko da wani ya ce ba mai jaru da kaciya a kira wanda ne idan zan zagaya da aska a dan zan zagaya a kace ki a ne a a malin ce wasa ne wannan ko ba a fuskantar Allah da irin wannan wanda bai hada abin da yake kama da wannan shine ma ka da kuma abu abin da wasu malamai suka ce innal ladina yukhlaq ala ra'sihi sha'ru mutumin da ba a dace ki da gashi ba wanda shi kan shi da ta san kalmar coca cola wadda sai ta kasa sali sali kan mazubi haka yake kuma ran nan sai Allah ya azurta shi da aikin hajji kuma akwai aski ko ko sai saye ko ƙwaryar molo to shi da ma tun daga ruwan mai sabulu da kwarin molan ma ya zo maka kai fitas yanzu wannan sai zai maka fatawa daga cikin manya-manyan anjin ayyukan alhazai a ranar goma ga wata aka yi aji zai je ya ramyu zai je na hauru suka kenan ko za a yi baki zai zo ya halittu sannan ya yi kawai ko kuma duk wanda ya fara yi to ya za a yi to shine wasu suka ce wanda ba a haife shi da gashi ba a kai yadda habbu da rufin nusu an so a gare shi a lokacin aikin hajji a yumirral musa ala ra'asihi ya kira wanzan ya rika zazzagaya mashi da aska a kai yadda ka san ana ma sauran hajji kwaye kwaye kwaye a nan zazzagaya da ita shi sai a kaje shi kaɗan ko nan da ya da biyu sai ta ce mata bai ba ta sabulu ba bai ba ta lokaci ba bai bi shi aska ba bane ce to kaga shi ma wannan akwai wasa a shari'a wannan tunda Allah ya hutar da shi ai shi kenan shi kenan sai ka zo ka ce to mutum na da hannu ɗaya kuma idan an zo sallah hannu biyu ake nan tagawa to shi kuma wata fita za ka bari sai a ce to mun a to tunda aka eh ya haka sai kuma ya dawo ya haka dan Allah ka ne kura abai kuma wasa ko kuma ne ko sai ba zai yiwu ba ya ce wa nabiruhu qawlu ba'd al-mutaakhirina wani abu ne kama da wannan maganar wani sashi na malamai al-mutaakhirun min ashabi ahmad daga daliba imam ahmad ibn hanbal yan mazhaban kenan wa ghairihim da wani suka ce innal ladhi la yuhsinu al-qira'ati bil kulliyya mutumin da bai iya karatu ba kwata kwata wala zikira bai iya zikiri ba ba zai iya karanta fatiha ba ba zai iya zikiri ba awil akarata ko kuma bebe bebe yadda za ka yi ko basmala ba zai iya karanta maka ba to sai bebe ya zo zai tsalla yanzu wayya sai shi ne suka ce yau har riku lisanahu harakatan mujarrada to ya rika motsa harshen shi takakkar motsawa ba wai motsawar da ke alamta ma karatu yake yi ba kawai ta haka haka ya ta jujjuya bakin kaga shi ma dai ibnu kai yake cewa wasan da ya dawo suka ce wai idan yayi haka ya sauke wajibi gaskiya wannan mata ne ga ba kai ibnu kai ya faɗa ce kada ce ko na malamin mu ya ce waye malamin shi ibnu kai ya faɗa harrani ya faɗa wannan magana cikin al-mutawalli kubra mujalladi na biyar da kuma al-ziyarat al-tafsiriyya ta al-ba'ali da kuma marjawi a cikin littafin da alin safa mujallali ya biyu yana da cirowa daga wancan littafin ibnu taymiya yace walau qila da za mu samu wani yace da za a samu wasu su ce inna salata tasulu bi dalika sallah ma in aka yi haka ta faɗi kana aka raba mai wannan maganar ma ya fi kusa da daidai za a ce to shikenan bebe don mu iya karatu ba idan ya zo zai salla ya ta motsa baki motsawa mujarrada mutlaka ibn taymiya ce da za mu samu wani malami ya bada fatawar sallar ce ta baci za mu tuntuna malami yayi daidai to da wasa ne a jibi ba yace da annahu abasun yunadil khushu'a domin wannan ai wasa ne kuma ya kore tsoron Allah wa ziyadatu amalin ghairi mashru'i kuma ƙari ne na wani aikin da shari'a ba shari'an da ba shari'a ba ta yi ba shari'a ba dora maka ba shari'a ba ke kada ba ya ta ai kuke ke kai mala ce dai wannan kasu abin da yake nufi annallazi wuli da wala kul fatal wanda aka haife shi bai da fatar da aka yanka lokacin kaciya mana an haife shi da kaciya kana al-arabu tazumu annahu ila wulida bil qamari takallafat kul fatu larabawa na riya suna shaci bane suna canfacewa idan aka haifi yaro a wata lokacin farin wata ko a cikin farin wata ta kallasa kulkulu wannan fatar ta kaciya sai ta koma bayan sai ta takure wata damma sai ta taru a wuri daya shi kenan sai ya za ga kawai an aike shi da kanci amma wannan tsurin canji ne da su wani hada ya kudu na kata na hulka hau saboda haka ne laraba yake cewa ai wannan wata ya ne kaciya wa hada zai mutsari amma wannan ba wani abu bane da yake samu a kodayaushe wala huwa amrun mustamir ko ba wannan amari bane da ke shudewa zamani bayan zamani falam yazalin nasu yuladuna fil qamari ai har yau ba a kushe ba ana haihuwa lokacin farin wata kuma mu ga yaran da aka suka ciya ina da yadda ka tara mutum sai yau ya za ka samu ɗaya biyu da aka haife su daidai gabar farin wata ba sha uku sha hudu sha biyar ga wata musulunci amma ka tambaya yi ya kai musu kaciya suna shekara hudu biyar shida ga wani shida kaga kenan zai ta amura da ba al'amari bane wanda yake haka yake dindindin yace wallazi yulad bila kulfatin nadirun sidda wanda ake haihuwar shi da kaciya ko ake haihuwar shi ba tare da fatar da aka yanka lokacin kaciya ba yan kadan ne kwarai wa ma'a hada tare da aka fada yanzu zawadu kulfatin tamma gushewar ita waccan fata da akan yanka lokacin kaciya ba ta zama gushewa ta gaba ɗaya galiban ba ta zama gushewa ta gaba ɗaya bal yamharu rasulullah hashafati wa kan kan hashafan ne yake kalle kowa amma idan ka auna da wanda aka yi wa kaciya za ka ga hashafar wanda aka yi wa kaciya ta fi fitowa fili yanzu kenan wannan mutumi da ake ga an haifa da kaciya galiban ɗinsu suna da buƙatu na ɗan rage a sake yanke wani abu shi ma da yake so ya faɗa wa ma hada fala yakunu zawadul kulfa تامة بل يظهر ذات الحشفة كم حشفة إذا تبين بحيث يميل مخرج البول سيجد وزن في الإنسان سفر في الإنسان لا تجد كرنا ولهذا لا بد من ختامه لتظهر تمام الحشفة saboda haka ba maka wasu yan sake ma wannan mutum kaciya saboda kan a shafar ya fito kara wa amma da yi yuske to fitanin amma wanda yake sarriyar da yi majerin waɗannan kaciya ba ta kuna da haka fata kullu a batara yana nufin wanda aka haife shi haka fata ki ta fito karara irin wannan ba ka da damuwa da shi ba ka da matsala da shi ko ba sai ka yi shi ba wa akbara wa akbara ni ashabuna muhammadu ibn usman al-qalili yace ɗaya daga cikin jama'ar da ya bani labari a muhammadu dan usman al-qalili al-muhaddith bi bayt al-maqdis wanda yake karantarwa a bayt al-maqdis annahu mimman wulida kadhalik yana cikin wanda aka haife su da wannan abin da ake bayani haka aka haife shi bayan ka ciya ba kaga yanzu an samu tsaya yanzu a garin mu da lardin mu da tsakan mu da karo daya aiki ya same ka aiki ya same ka sai dai an so tuwa tuwa a tafi da yaro adamawa ya ne kaciyan ya girma a dawo da shi ake wannan yaron da aka yi da kaciya aka yi da ita samun ƙarya ce dalla dalla kuma ma a kara a aliyona yau yau abin ya yi yawa ne da aka dai wani kasar da ake makundiri na farko daga cikin waɗanda ba a makaciya su ne waɗanda ake haihuwarsu da kaciyarsu idan har ake su da kaciyarsu shi kenan ba su da wata matsala na biyu a tsanin mutsirati mutum na biyu da wajibcin kaciya ke faduwa a kai za a kuma mauludi a nikimani raunin da yaro ke da shi lokacin da aka haife shi a nikimani daga gajiyawa ga jurewa ko ɗaukar kaciya kawai aka haifi yaro ba a kila ba mai ne ina haife shi a wata bakwai ba a haife shi a wata takwas za mu ce nan gaba ma zai tattauna mana wannan saniyar za ta mamaki tun wancan shekaru na ɗari bakwai malamancinci sun karanta wannan matsalar da ya yanzu likitoci ke kokarin research a kai ana tare da kamfanin da conference ana kara a wasu sani cewa ana haihuwa a wata takwas in ka samu likita yanzu sai yanke maka hukunci kawai eh ko a'a kuma ba haka ba ne ya tattauna wannan tabiyar illa illa to kila an haifi yaron a wata bakwai kaga bai gama cika ba kada ka zaɓi haihuwa a wata shida ba Ibn Baji suna ko wanda da cikin malam Maliki ce za ma iya haihuwa a wata biyar da bana ashirin da shida a ashirin da hudu ma amma wannan abu ne da wahala a lissafin da suka bayar a waya da suke nufi karancin ciki wata shida ko to wata shida ta kira kwana ɗaya tana da kwana wata wata biyar da kwana ashirin da hudu ya za a wata shida a jere kullum nukusani suke yi wata shida a jere fir zai iya yiwuwa a bada kamar wuya ya za su take dai a bacci dai a shida ko kuma ka ce a wata shida za a samun wata uku da za su iya nukusani to da kuma mutum ya auro mace ta zo ta haihu wata biyar da kwana ashirin da shida da bakwai to sai shi in kuma yana sai kora san sai dai ya kawo shaidar tayin da ko kuma ya je ya rantse rantsuwa ta da adi cewa cikin ba na shi bane in kuma ƙarya ya mata ya shirya wutar jahannama in ya shiga su ne kwamandoji don ya shigo da fikir mai kyau ya zo a babban kujera kada muke shiga wuta ya zo da fikir na sanaka ya ci sanakan yan wuta kada ba a duk wuta da kan sojoji ba a wani dole a so ko a Najeriya ai kin ka sanaka babban mutum ya da kana ji da kansila da ya zara kansila kana nan kin kai amma kada ta kai da katin karo ka san ya zo gudu ko ai mutum ma akwai manya akwai ganana shi ne na cikin wadanda suka aikata kaba'irul zulmi saboda yayi wa musulma kasance yana da cikin akbarul kaba'ir da hadisin Abi Hurairah ya lissafa guda bakwai ko in ta fuskar al'ummar kaki da shi akwai wannan to idan aka yi yaron da rauni kila wata bakwai bai da cikakken lafiya ko wata takwas bai da cikakken lafiya kai dai mace ba ya kai wata tara amma yana da lalura ya zo a yanayi na lalura sun yana ciki to irin wannan kaciya za ta iya faduwa a gare shi da sharadin da aiki ya kafa a aiki min al-kalam ta yadda aka ji tsoron zai iya halaka na kai mutum lafiya wannan ko dai waki iya nuna haka ko likita ko ko mai lafiya yanzu za mu yi samun wani kwararren likita kuma amintacce da likita a matsayin ka na kwararre kai ne a hadin zikira a nan wannan yaron kana ga iya mutum lafiya shekarar shi ko shekarar shi hudu misali ko biyar to idan likita ya ce wannan yaron bai kamata a yi mashi lafiya ba shi kenan ka faɗa kan shi daga nan sai a jira har zuwa lokacin da su likitocin za su ba da shawarar ajiyar ko da a bayan ya kai shekara talatin ko arba'in. wa yadda mirka bi in za ku kazali kuma raunin jikin ya tuke da shi kamar haka fa huwa yuzaru fi tarki irin wannan ana mashi uzuri idan ya bar kaciya in ga ya tubu annahu wajib domin kololuwar hukuncin da zaka ba kaciya shine ka ce wajibi to ai fa yasqutu bil ajaz an an ai wuka iya duk da zaman wajibi za ta iya faduwa daga gare shi musamman shi irin wanda mai lalura ka sa irin wajibati kamar yadda sauran wajibai ke iya faduwa yo wajibai nawa ke iya faduwa akan mutum wajibai da dama da ke sun fada akan mutum saboda wani kusuri saboda wata lalura mayaka sun zo suna yaƙi ya ce to ba sun yi rukuku ko sun yi sallah ba rijalan aure ku ba sai da kike koyi bi sallah magana mutum da rajin da duk muhimmancin fa ina ma tollu ka ta maulullah alwala wajiba ce ila ya yi da dina mu ila kuntum ila salati tafsiru wa aqum ma yajibu ila al-marafiq wa anqu bi rusul muwasilakum ila al-abai shike nan sai da mana ana dan karan sanyi kuma kana da lalura gida ta ciwo kuma likita ya kada kuskura ka ta ruwa kaga ba dan sai ka koma kai ke ba yanzu wasan da ruwa suke ke ma zai ka ce lalura ce ba da kuma ce sakar ka wasai ba a lokacin ma yin taimamar shi ne katsawa ma don wala sulhu ya aiki kun ila da halika ko wala ta tsuru an kusakum inna allaha kana bikum rahima wannan shine al'amutun na biyu da wajabcin kaciya ke iya faduwa a gare wannan kuma nan ke gana da mutunci ke na shawara da likita ko shi wanda zai kaciya za a wani yaron zai iya mai da lafiya amma kila sun iya kama za su iya ganewa ba ba za su iya ganewa ba a kama likita kila likita ya ba da kuma sun cewa su a yi bincike da gwaje-gwaje irin na likitanci a lokacin za a ɗauke ta ha'a su ne a haɗa sikir bayan da kayya wanda sai ya mace da'a su ce dai a haƙura da ciwon ke zai ya mutu da shi a salisu na uku wanda ake masu gudari daga barin yin kaciya a yuslimar rajulu kabira mutum ya musulunta bayan ya manyanta sai da ya manyanta Allah ya azurta shi da musulunci wanda kuma wannan wani abu ne har duniya ta kada yake shi ana samu ba za ga wani sai shekara arba'in ma sittin kawai sai Allah ya kinsa mai musulunci wani sai ya zo yana bayani sai ka ji ya ce shekara talatin yana da sha'awar musulunci amma da yake al'amari ne na Allah wanda kullum musulmi ya ƙara gode wa Allah a duk duniya ba a yi wa wani mutum ni'ima irin wanda aka yi wa mu musulmi ba a ɗauki duniyar nan a ba mutum da abin da ke cikin ta a mallaka mashi mutane cikin da su zama kabbayi ki ne masu mace hijima to ba za a iya kwatanta da ni'imar musulunci ba matuƙar shi ba musulmi ba ya yi asara don wani abu ne kamar tsallaka titi yanzu wani na nan wani na can ai kaga wani ina jiran sai ce to dan tsaya in shuka masara in girbe in sayar in tsallako titi ai tafiyar ka za ta yi ya baka masa lokaci to to rayuwar duniya ba ta tsallaka titi ba to kaga duk zai gama ya tsinci kanki gaban Allah na lokacin sarki rayuwa ta yi tattaro to idan mutum yana kusanta da girman shi wa ya kafu ala nafsihi minhu kuma ya ji tsoro da kan cewa aka yi mashi kaciya akwai matsala ba hada ya tunu an hu inda jumhur a wajen mafi yawan malamai wannan kaciya ta fada a kan shi za ka yi wani littafi da ke da sunan jami'a a kanin siga ya tattauna ko kunce kunce na kaciya wannan salai ne da ma muhammad alima muhammad ibn hanbal ya nassantar da wannan hukunci bi riwayatin bi riwayatin jama'atin min ashabi cikin riwayar da aka samu daga ɗaliban shi ko ƴan mazhaban shi وذكر قول الحسن يأمت ما ذكر الحسن البصري أنه قد أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي والفارسي فما فتش أحدا منهم أدامنا أن أنسى ممتان الروم سنو ثم سلنتا سواء مكان الروم سوراوا سوراوا صحيب الرومي هذا هو الرومي aka tinda ga yankin su na rum cikin yankin turai kenan Allah ya kimsa fashi sha'awar musulunci ya kamo hanya ya zo Madina ya zo ya musulunta da sauran ire-iren su ko ko kuma habashi mutumin habasha wanda galibin bakajen fata ne ya samu wani daga yankin bakajen fata sai zo sai ya musulunta wal faris sai kuma ba farisi sun jajaye kuma ba laraba ba ne ko mutanen iranci iran da sauransu me ya sa malam ya bada misali da su dalili ne ya sa ya bada misali da su waɗannan jinsi ukun da aka ambata hatta ga al'adar su ba ta kaciya su hatta a al'adar ta ba ta kaciya a musulunci suka tsince ta sai za ga dan kaɗan kaɗan turawa ba su da kaciya ba su san ta ba ba yi ta a garin ba to idan wani mutumin wani bature ko wani bakin fata ko wani ba fata ce ya zo ya mutunta tunda a al'adar su ba sa tafiya me ake tsammani yayi ko bai yi ba bai yi ba kamar me yasa annabi baya tambayar su saboda ya riga ya manyanta yanzu zaki ne a gare shi in yana so zai nema me yi ya mashi sai sa kai ba zai ce to shikenan ka faɗa kalmar shahada na faɗa ka ji bayanai ke na to kana da tafiya ba za ka wanda ya tambaye su baya tambaye su saboda ne sun musulunta da girman sun musulunta da shekaru wa qala fa suhunun ibn sa'id bin jumhura suhunun dan sa'id ya saba wa jumhur akan wannan matsala falam yusqitu ala al-kabir al-qa'id ala nafsihi shi ne sarriyar da kaciya akan babban mutum da yake jin tsoron halaka ba aka ce ba da suhunun mutum ne ya musulunta da shekaru da yawa kuma yana jin tsoron kada ya zo yin kaciya ciwon ya yi naso ko kuma ya halaka kana ga ta faɗi a kan shi ya ce ko me zai faru da shi ya je a ga wannan fatawa ce ta ɗigo da ruwan zaki eh ana zaki ta ɗigo ruwan zaki to shi ya zama da ce ya saba wa jumhur ta kuma muna nan tare da jumhur ana wa huwa qawlun fi mad'ali ahmad kuma wannan magana ce daga maganganun al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka ibn Salim wa ghayru ibn Salim ya hakaito haka shi ibn Salim da wani littafi muktasar ibn Salim shi da Imam Ahmad da wani shi sun hakaito haka ya da wannan ya sa faslun amma dai ci gaba ne da matsalolin can da ya kulla musu bari wa zahiru kalami ashabina zahirin maganar malaman mu ne annahu yasqutu wujuhu faqad inda kawfin talab kaciya na faɗi ne ga babban mutumin da ya musulunta a lokacin da ya ji tsoron halaka akwai wanda baya da tsoron komai kila likitoci sun yi binciken su na zamani eh duk da shekarun ka arba'in hamsin sittin saba'in to za a iya maka kaciya ba tare da wata damuwa ba shi kenan babu matsala sai a ce to likitoci shi mashi ko kuma na zama da wanzaman musu shi mashi والذي ينبغي أن يمنع من فعله ولا يزيد له والذي ينبغي أن يمنع من فعله والذي يكمات أهانا جأيكتين ولا يزيد له وغير حسب على السبب إذا يا رجايات ولك تسيء أهانا شيء تصرح به في شرح الهداية يا بيان أن إلا بالله شرح الهداية فقال يكي يمنع منه إذا يا رجايات ولك تسيء أهانا شيء wannan bayan sun sha abin nan shi ibn kai yana da bayanai masu kyau game da haka kuma nan ma kamar shi ne yake isharar zuwa gare shi shi dan adam galiban abin da ka sa a rai shi ke faruwa galiban galiban yanzu misali wani zai iya zuwa yana matuƙar tsoron makabarta amma ya tashi da gigin bacci ko kuma a rude sai da kira likita bai yana da mara lafiya ya biyo ta jikin katangar makabartar ya je ya ɗauko likita ya dawo sai sun kusa kore makabartar sai likita ya ci a ka canza ke ne ya na canza ne ya ta canza da tsoron makabartar ce ai ba shi ke zuwa ka canza to in ba ta zai ya fara kyarma kuma a lokacin so da kafin mutum in mutum bai sa abu shi ke ba abin da ya dace shi to kuma ma ko da ka san abu idan ka karaya da shi mana tsoratar ka da shi ya fi dogaran ka da Allah kuma sai ka shiga wani yanayi sai ka shiga wani yanayi ke sa mun kai yake ba ka ran ta ga gurbin kita kan zai tsado maka wata muguwar cuta ka kaka ido ya zai iya zama maruru zai iya zama kansa likita ne ce zai iya duk daukan duka ne sai ka ce likita rubuta maruru kawai ba na maganin faruwa kawai ka huta amma baka da ana cin sai da kisa ta asibiti wallahi ciwo na ya zama kansa innan da ina da shi kenan duniya ta zo karshe ta jawo mai tuka ma to wallahi ka shiga ka gayyaci kanka girma tana indiya ka kama ne bautar mangoro to kuma sai kai amma ba damar akwai mataki mafi sauki makale a shi ko jarabawa ka yi in dai ka yi ya abin da kar ka taɓa hararo fasuwa fasuwa ba dai a gidanka ba amma ba idan ka san ko baka yi abin arziki ba to kar kar ka yi ma Allah rufin lade ma Allah rufin lade to shi ne yake cewa a nan idan ya tsorata ko kuma likitoci sun nuna mashi shi a irin shekaru irin nashi bai kamata ya kaciya ba to yin na gumi sai a hana shi kace kaga yanzu ce nan ba shari'a ce za ta ba su kariya ba wai magana su ululu ba za a magana ma da su wani hada na ba irin kafira irin wannan yana da abubuwan da suke kama da shi da yawa min a da misali da mani da bari da gaske akwai yin wanka da ruwa mai sanyi fi hada kowace da barbi a lokacin tsananin sanyi wal marbi da tsananta rashin lafiya wa sawmul marid alladhi yuhsha lahu bisomi da mara lafiyar da ake jin tsoron idan ya yi azumi zai iya halaka saboda wannan azumin da ya yi wa ya kama su da hajji alal maridi wal halili wal ghairu zalika ko kuma sai da hajji ga mara lafiya ko mai ciki ko wani wata mata ta yankin hajji kuma tana da ciki to ba za a kushe ta ba ya yi aikin hajji ana kokarin kafo shi ta ga ce mota ta biye shi ya karye a wuri uku hudu da ta da wani ya ce ina a kamo shi a mai bulala ana kuma karin magana ta bawo shi ba kawai na take shiga ba wai wanda za a kashe an kakkarya shi ba ya laifi ba a wata yi wannan akwai da kisan ne a mako tsaya su ne wani to irin wannan kaga wani wajibi ne amma sai a cikin kirkar da shi fa inna hadhihi al'adara waɗannan gudurorin kullaha dukkan san na ibada ce suna ana halaccin aikata aikin kama tukin wujuwahu kamar yadda suke karyar da wajibi wanda ba da Allah shi ne masani wannan shi ne uzuri na uku da ke hana a yau mutum kaciya ko mutum ya kaciya ko karyar mashi da wajibi kuma ba tare da mutum ya yi kasa zunubi ba a rajo na hudu a ramar mutuwa ba da ya tafi ya tafi har an kai mu gidan mutuwa fala ya ci bukitanu da mayyiti ittifaqil ummati bai wajaba a yi wa mamaci kaciya ba da ittifakin malaman al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama wa hadis sahabu to shin an so ai mashi mutum ne ya mutu ba yi kaciya ba kila ma ba a sani ba sai da yarda shekarar shi hamsin da biyar an zo za a yi wancan dawa ta ta zama ke kuje bai kaciya ba to malaman musulunci kaf sun haɗu kan cewa ba dole ba ne inda aka yi sabani shin mustahabbi ne a yi mashi ko ba mustahabbi ba ne na san wani zai ce kawai a yi mashi to shi ne wani zai ce kawai amma da ke ko jumhuru ahadul ilmi gamayyar mafi yawan ma'abuta ilimi ala annahu la yusahabu kai ba ma mustahabbi bane a yi mashi wa huwa qawlu al-a'immati al-arba'a wannan fatawar ita ce maganar malaman duniyar nan guda hudu al-imam Abu Hanifa da al-imam Malik da al-imam Ash-Shafi'i da al-imam Ibn Hanbal dukkanin malaman nan hudu sun ce ba ma mustahabbi bane a yi mashi kaciya yanzu kaga ma sun taso daga gidan wajibi ne ko duk sun haɗu ba wajibi ba ne sannan ga waɗannan shigan sun tafi kan cewa ba ma mu sahabi ba ne yanzu nan gaba kaɗan kuma za mu zama ɗaya wa zakara ba su mutaakhirina wasu daga cikin malaman da suka zo da mutaakhiruna sun ce annahu mustahabbun wa ai mustahabbi ne yayi mashi kaciya ya za a yi kamar shi ya haɗu da Allah ba tare da kaciya ba ai kuskure ne ai ba a yi mashi gata ba amma sun yi alkiyasu ma da fari akwai alkiyasu alkiyasu ma da fari kana so ka kara wata manufarka sai kuma kai kiyasi da wani abu wanda ko basu share ba shi daidai ba ya ce wa kata hu ala akali shari'i sai suka yi kiyasi akan haska gashin bakin mamaci mutum ya mutu ya rasu musulmi ya rasu ba ke mu ko daya sai gashin baki irin da su samu da ba zafa ba sun tsare ne to wai yanzu a askin babu to kusan mafi yawan malamai suka tafi a nemo aska a aski ko da ba za a sa aska a tabo har da fatar ba samu almakashi ne kai a rage shi da ƙololon yadin da lafiya har wasu malamai suka ce to idan a ragen kuma idan an zo da kafarin sai a saka shi ko a da kafarin ko a kafarin dan kana sakaci da shi wani mugun na na irin da yake ne ba hada lazari na irin da yake ne ba na ce musu to wane da za ka samu promotion ba a wannan gida na harkar tsaro kan sanda ko soja sai ka tsamo gashin bakin marigayi gashin gashin baki yanzu dan Allah ya ankara ya kuke gani ai bai matsa shi matsayin ruwan kan da shi dai dan samu rawan shi to suka ce aka tattara aka yanke gashin sai a saka shi ko a likafanin a gefe ko kuma a ranin yadda ake saka wannan yalla kaga da abin da aka yi aure shi ya ba bukatar su ce za ka iya zuwa ka ci gaba da kulle-kullen kare shi amma yanzu da nake tsammanin yi ko hannun kai ne wannan nan kai ke ke ne ba wannan yar rijiyar dan wani wallahi ya same ta ya haɗa ba ya haɗa lakani to bakin da kake yi in ka hango shi ma har ba ka so ya magana yanzu kana yin mutum ba ce an baka so ya maganar ba ne shi kuma da ma ya haka ne don kake magana kaga kai dai na kan wai in dai wancan mamacin zai taso ya ce ko ba ni zare na to kai ma za ka ce mashi ya baka ba shi wannan mutum haka kuma da yake wannan abu ko ma da ma ko ba ba da ba ko kai suna nan suna har hadari to malamai suka ce a iya dace ba shi dakin bai saboda ne in ba da shi bane ai bai dace ba wa har anati ko kuma ya rasu ma da cike da gashi sai a cewa wa nafi ibtihi ko kuma cike gashin hamatar shi baya a cewa aka ce to sai a nemo na'urori ko da ko reza ko wai sai a aske mishi kaga sun yi kiyasi ko ma da ke kan kiyasin su bai yi ba kiyasin ma da fariki ne ma da cewa hada mukhalifu lima alaihi amal umma amma fa yi wa mamaci kaciya ya saba wa abin da aikin wannan al'ummar take a kai wa huwa qiyasun fasil iya yin kaciya da aske gashin baki ko gashin mara ko amata wannan kiyasi ne ba ta ce ban ji Allah ba bai na babu da wahida saboda ka ta kiyasan fasida fa inna akada shari'i domin aske gashin bakin mamaci wa taqlimu wa taqlimu zukur da yanke kumbar shi wa halkal anadi da kuma abin nan din aske mashi gashin mara min tamami tsaharati yana daga cikin hanyoyin cikar tsarkin mamaci wa izalati wa sahihi da kuma kawar mashi da datti wa daranihi da kadar tsari to da ka ma tsabtace mamaci ne ya rasu da gashin baki a hanci tsabtace shi zai haɗu da Allah can kuma na kyauta mashi zuci da za ka yi kiyasi da abin da ba a sama ne da shi ke nan mutum ya je gaban Allah dan lahira shi ke nan sai ce masu kaciya su ne ‘yan gayu su ne ‘yan gaba dai gaba dai a mara ce an malaka wa malaka ta amma ita kaciya ba huwa kasu hudu min abari ai ita kaciya yanke wata gaba ce daga cikin gaban shi mamaci wal ma'ana alladhi da amalihi shari'at al haya ma'anar ko abin da yasa aka shar'anta kaciya a wannan rayuwa ta duniya kada zara bil mauti ya gushe daga mutuwa mun mutu ma nuna a baya ko kaga mutum zai samu tsaftacuwa mutum zai samu kubuta da nisantar najasu zai samu tsarki mai kyau in yi tsarki in yi alwala da makamantansu duka wancan fa'idodin da aka faɗa kowace kwaya ɗaya za ga a nan duniya ake da cin ribanta yanzu shi mamaci wata riba zai samu nan yi kaciya bai da riba sama mamaci da aka haske wa gashin baki ko gashin mara ko gashin hamata ko aka yi ce mishi umba zai ci kaciyar haka saboda zai je kabari tsaf kuma fes kuma cikin tsafta ya ce fala maslaha ta biyar sultani idan haka babu wata fa'ida wajen yi wa mamaci yayin kaciya wa kada aka bara nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ya ba da labari annahu yub'athu yawmal qiyamati bi qullatihi ghayra mahsuri kowane mutum za a tashe shi ranar alkiyama da dogar shi ba tare da kaciya ba yanzu wannan mamacin tsakanin shi da alkiyama mita nawa ne bai kai mita ɗaya ba bai kai inci ɗaya ba ba da shi kenan yanzu sai ka zo ka ce to ga shi akwai gida ga jami'an tsaro nan an kafa doka cewa su wanda aka gan shi da rawani a kwanta rawani shi kenan ya kace daga zaure bari ka yi ka fito jotun ko ba kuma da kan za a kwanci bai na amfani shi da sauran amfani dama ba za ka yi ne don ka fito din a gani aka ce kana fitowa da ɗan tsaro za su kwance su zane ka yanzu shi za kaciyar da ake yi ana yi ne don ta yi a ci gajiyar ta a duniya idan ala su kuma dokar ka dawo tun daga kabari to shi kuma sauran minti biyar a saka shi a kabari ne kace a yi mashi kaciya kasar makallan ina hikima a nan wace riba kuma ka ɓata mana lokaci da yanzu ma an gama wanka shi ne ma da yake so ya nuna mana nan kamar fa'ida ta ayyuka sa min hu inda al-maut to tuhun yubu asbihi yawm al-qiyama to wata fa'ida zai samu a yanke maki gaba yayin da ya rasu kuma a tashe shi da wannan gabar da aka yanke gobe ko an jima a filin kiyama wa huwa min tamamil khalqihi fi an-nash'ati al-ukhra kuma tashi da doka shine babbar alamar cikar halittar mutum a ranar lahira yasa kowa haka dai kai kowa haka dai kai mu musulmi dai mun riga mun yadda mun sallah wala yamna'u al-ihram min al-khitani ga wani tsarin nawa ya sanya fasali ina na wasu ya sanya ya sa ko faslon ya ce wala yamna'u al-ihram harama da aikin hajji baya hana kaciya kaga yan hana mutum hajji gumba yanke gashi ko kamar da mutum ya harama da aikin hajji zai iya kaciya نفى عليه الإمام أحمد الإمام أحمد يقول أحمد شين نذكر ذاك وقد سئل عن المهرم أنت بيت جميل مسلم ده حرام على أي كان هدي يقتتل أكرم كم لا كان جميع حرام على أي كان هدي زي كاتيا قال نعم قلت إيه زي ولم يجعله من باب إزالة الشعر بيتن ياجي cikin babin kawar da gashi ba wa takalilin zuhur da yanke kumba la fil hayati wala ba'da al-maut ba a raye ba ko kuma a ce bayan mutuwa a mutum kawai in yayi harma da yakin hajji zai iya kaciya don wannan fatar da aka kawar ba za ta zama sanadi na a tuhume shi da fidyatul adaba a ce misali sai ya yanka rago ko sai ya yi azumi guda uku a can bakwai kuma idan ya dawo garin shi ba dole mashi wannan ba a kawai a dinga zai yi ya halatta ya yi musamman kila a lokacin da yake da furta ko fa'ida ta ya yi wannan kaciya. Kila yanzu misali wani babban mutum ne daga nan ƙasar ya tafi aiki a haji a ce gwamna ne misali ko na ɗan majalisa ko wani ne babban mutum ko ɗan kasuwa misali ko ko wani fitacce idan ya kaciyar a nan ɗan jarida suka samu labari ka san yaro ne eh musamman jaridun mu jarirai jariran jaridun da muke da su wanda ba sa so a zauna lafiya ƙaryar ba hada ta sayarwa ta ce wannan labarin ƙarya ne amma a buga shi zai ba da fa'ida su ba su ji annabi ya ce ita ƙarya tana cewa zuwa ga mujuri ba ba ruwan kuma mujuri na kai mutum zuwa ga wuta Allah ba ruwan sai zo kawai ki ta shafi to ka ga yadda yake aikin haji bakin shi alaikum zai lindubin shi ba wanda zai damu da shi ma yanzu ko kai daga Najeriya ya dan ya fi ihrami shi ya dan kalmace kafa yana dan shan iska a harami a fashi kaciya a matsayin shi na babba kai ma za ka damu ne in ma ka gane shi kawai ta za ka yi gasa wani rabin ta ana ta addu'a ana ta masaka addu'a amma in ya kuskure ya a nan irin yan jarida ya leka har ka in ma suka kafa hoton ka dai sun yi kafin din ka sai a hararo ga wani rabin na yaƙi lokacin da ake kaciya saboda ya ji zafi to kaga nan wannan mutum ne ba ya harama kawai ne kaciya kaga duk mutum da ba zai sanya riga ba ko ba zai sanya wando ba sai dai riga da ita wanda za su umarce shi wajen ya samu walwala kuma har ya warke to shine dai wannan fatuwa ce suka bar cewa in mai harama ba a haramta mashi yin kaciya ba gaskiya yana da halaccin yin haka saboda yin kaciya ta bamban da yanke wani gashi ko wata kumba wanda suke sabbaba wa mutum filiyatun haka wannan shine abin da ma da ya tattara wannan babi na goma sha biyu kuma yanayin lokaci sai mu dakata na an dakata da darasin da sai mu tashi fasali na goma sha uku inda zai tattauna wata saudiya da wata gushe ba ana tattauna ta da fati da kuma sabani a tsakanin malamai cewa sun annabi kaci an fashi kaciya ne ba an yi shi da ita ne shi ne abin da zai tattauna shi da aka ga kuma wajen duka da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salamu alaikum